بأسه صلى الله عليه وسلم وتكسير الطعام ببركته yawaita abinci da albarkarsa العام آل الخندق don Allah ya ce da ma'abuta ganuwa wanda suke wajen haƙa ganuwa a lokacin yakin tattarnuka وهم ألف da su mutum dubu ne من ساء الشعير daga sa'a shari'a الشعير وبهيمة da kankanuwar daba karamar daba da aka dafa جابر رضي الله a عنه gidan jabiru Allah ya ƙara yadda ga jabiru فأكلوا mutum حتى dubu ɗin شبعوا nan suka ci daga wannan wato har suka ƙoshi suka وانصرفوا juya suka koma وبقي الطعام أكثر abincin مما yawan su كان fiye da yadda yake abincinsa ya zama yana nan fiye da yadda da yake وأخرج أبو abun نعيم amin ya fi da hadisi manzo أطعمهم أيضا من تمر يسير Allah sallallahu alaihi wasallam ya ciyar da su daga dabino dan kaɗan لم يملأ كفي da عليه ya cika shafi الصلاة والسلام ba alaihi salatu wassalam أتت بابنة بشر بن da سعيد yar bishiru a tarbi hebrew sa alhamza ba daidai ba ne ko a hamzatu wasilic ce ya sa ba a rubuta mata alhamza a tarbi hebrew bishiru bin sa'adin da yar bishirun sa'adin ta zo da shi إلى أبيها zuwa mahaifinta zuwa shi bishiru din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi a ciki sai ya zamo dukkan mutanen da suke wajen sun ci sun koshi
وفي مسند أحمد ya zo a cikin musnad na imam ahmad أمر النبي النبي صلى الله عليه وسلم يعيب عمر الرجل.
بن ya الخطاب umarci umar bin al-haddari أن يزود يزود araba a mi'ati rakibin e guzuri ga mahaya ɗari hudu من تمر daga dabino القصير الراجل kamar ra'ayin raƙumi wanda yake a durƙushe فزوده wato tudunsa kamar raƙumi fazon wadahu ya ɗiba ya ba su guzurin وبقي كأنه a yau لم wanzu يكن kamar bai واحدة ba kamar bai ragu ba ko da da dabino ɗaya وفي الصحيح ya zo a hadisi ingantacce أن أدعم في منزل أبي الحتى manzara sallallahu alaihi wasallam ya ce da mutum أقراص شعير.
tamanin a gidan abi ɗalha daga gurasa ta sha'ir جعلها أنس da سادة anas ya ɗauko ta ƙarƙashin hamatarsa wato ya matse ta haka حتى شبعوا har suka ƙoshe وبقي كما هو kuma ƙura sannan ta saura kamar ta yadda take kamar ma ba a taɓa ba وخرج أبو نعيم abu da amin ya fi da hadisi على عمل جيش وزعل أشد وجه رجلا.
أبي هريرة رضي الله عنه daga buhun abin huraira jaka a ba huraira حتى شبعوا كلهم har suka ƙoshi gaba ɗaya ثم رد ما بقي منه sannan ya mayar da abin da ya saura daga gare shi ودعا له ya بالبركة masa addu'a cewa Allah sanya masa albarka فأكل منه abu da rajin yana ci daga gare shi tsawon rayuwar manzon وسلم Allah sallallahu alaihi wasallama ومدة أبي بكر da وعمر tsawon rayuwar sayyidina abubakar da sayyidina umar da sayyidina usman ونهيب منه an kwace masa wannan jaka tasa ranar da aka kashe sayyidina usman ومن خصائصه صلى الله yana عليه daga وسلم kebanci kebanci manzon الواجبات sallallahu alaihi عليه wasallam wanda yake ta wajaba a kansa وها والأضحية da yin layya sallan walaha hakanan yin layya والوتر mu a wajen malikawa da mafi yawan malamai layya suna ce karkarfa amma wajen hanafiyawa suka ce layya wajiba ce walwito hakanan yin wuturi wajibi ne a kan manzon allah sallallahu alaihi wasallam amma sauran al'umma suna ce karkarfa wajen mafi yawan malamai amma hanafiyawa suka ce ai sauran al'umman ma yin wuturi a haƙƙinsu wajibi ne da والتهجد tsayuwar dare da والسواك yin aswaki da والمشاورة yin shawara ومسابرة da العدو jurewa abokan gaba والكسر duk yawansu kuwa أو ازدادوا ko da عليه sun haura sun karu sanninki وقضاء الدين sauran ما مات musulmi ko idan kafirai والدين sun nin- sun fi ninkin su to suna da damar su gudu sai dai idan musulmin sun kai dubu goma sha biyu wakara da neman mata haka nan biyan bashi duk wanda ya mutu wa alaihi dainu alhali ana bin sa bashi ولم ya يخلفه zama bai bar abin da za a biya bashin ba to wajibi ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in wani a cikin musulmi ya mutu yana bin sa bashi bai baya bai bar abin da za a biya bashin ba to wajibi ya biya masa وتخير da نسائه cewa kuma ya ba da zaɓi ga matarsa cewa kuma duk matar da ba ta son zama da shi wajibi ya rabu da ita wajibi ne ya rabu da ita sauran mutane kuwa idan mace ba ta son zama da kai ba wajibi bane sai ka rabu da ita yana da kyau ka rabu da ita din amma ba wajibi bane ومن خصائصه صلى الله yana daga عليه cikin cikin da وسلم kama na ما sallallahu alaihi wasallam مات عليه wanda yake an haramta a haƙƙinsa ويكون الأجر sai lada ya zama بها a cikin aikatawa ba fi zinari a cikin nisantarta sai ya zama ya samu lada kamar ladan da ake samu in an bar abin da yake haram shi idan ya bar waɗannan da iksaru shi yawaita wake والختم ko yin rubutu ko zakka ko sadaka والأكل ko ci المعروف a kishin gide وأكل ko الثوب cin tafarnuwa ko والبصل cin albasa ko cin algarib وإذا لبس لامه idan lamata ko idan ya sa kwarkwalinsa لا ينزئها ba daidai ba ne ba yadda za a yi حتى haramun ne a haƙƙinsa ya ce zai cire ta sai ya yi yaƙi har sai ya gamu da abokan gaba وإذا شرع في تطوعه idan ya haɗa cikin abin da yake nafila وهو ya إتمام zama masa wajibi ya cika وأن لا ينظر إلى ما متع به الناس wato من abin da الرياء hanafiyawa suka ce ai wannan ya gama dukkan bayi ma duk wanda yake ya fara aiki na nafila to a wajen hanafiyawa suka ce wajibi ne sai ya ƙara sai ya ƙara shi malikawa ko suka ce akwai abu guda bakwai ko shida wanda su ne in aka fara yake wajibi a karasa amma sauransu ba ba ba lalle ba ne wa tariku ha bila uzurin mu'idun wa ka- wa tariku masu wa ha la ya kafo shafi a wako su a wajen su duk abin da yake na nafila ma dan ka fara to ka iya bari ko sallah ce ka fara ta nafila ka yi sallama kawai ka tafiyar ka amma wajen makarkawa an kai sallama to sai ka rama wannan sallah wa Allah Allah ya ya yanzu da ila cewa kada ya kallo zuwa abin da aka je da mutane daɗi da shi na daga duniya وخائنة الأعين wa ha'inatu la'ayuni wa ha'inatu Mhm. haka nan kuma an hana wato ana daga abin da yake haramun a haƙƙin manzo sallallahu alaihi wasallam abin da ake kira ha'inatu la'ayuni shine wa wani nuni da idanunsa dan kan wanda yake wajen ya gane abin da ake
ومساك من كره نكاحه haka nan haramun ne manzo Allah ya rike ya ka wanda take aurensa a cikin matarsa duk wanda ba ta son zama da shi ya zame masa wajibi ya sake ta ونكاح الكتابية haka nan auren baki tabiya والأمة المسلمة ko baiwa musulma من خصائصه صلى الله عليه وسلم yana daga kimanci kimanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake an halatta masa الوصال في الصوم sa da azumi ya kai azumi ba tare da ya yi buɗe baki ba ya sahur amma a tashi da wani azumi واصطفاء ما أبيح له من الغنيمة Eh, an halatta masa zaɓin abin da aka halatta masa na daga ganima kafin a ce ma an raba ودخول ما كتب إلى haka ya إحرامه shiga maka ba da harama ba وإباحة القتل فيها ساعة haka na halatta masa kisa a cikin maka a sa'a amma kuma sai alfarmata ta koma yadda take
والقضاء بالعلم haka ne ya hukunci da saninsa والحكم لنفسه haka da cewa ya yi hukunci ga kansa da ɗansa ويشهد لنفسه ya ba da shaida ga kansa ويقبل الشهادة من يشهد له ya iya karɓar shaidar wanda duk ya shaida gare shi saɓanin sauran mutane sauran mutane ba a yadda wani ya hukunci da saninsa ba sai da shaida duk yadda ka san abu to sai an kawo shaida da ka san gidan can gidan wane ne ka san gidan wane ne sai wani ya kawo ƙara cewa ai ba gidan wane ba ne ba ka da ikon ka ce yau za ka aiki da sanin dan kana alƙali ka kori wannan ƙara sai ka ce a to shi wanda ya kawo karar cewa nasa ne ya kawo nasa shaidan in ya so a bincika a gani amma ba ka yi ba ka ce za ka yi aiki da sanin ka ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yana da wannan dama haka nan kuma ya yi iya wa kansa shari'a ya iya ba da shaida ga kansa ya iya karɓar shaida wanda ya ba da shaida gare shi wa ya hamilu wata yana da dama ya mai da ƙasar da ba hu- ba ta kowa ba ta mai- ya kuma da ita tasa ولا ينتقض وضوءه بالنوم kuma مضطجعا.
manzala sallallahu alaihi wasallama alwararsa ba ta warwarewa don yi bacci ko da a kwance ne ولا ko da a kwance ya yi bacci wala bin lamsa haka nan alwararsa ba ta warwarewa da sababin taɓa jikin mace وفي إباحة مكسه في المسجد بالجنابة خلافه akwai wasu malamai da suka tafi akan cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko da yana cikin janaba ya halatta ya zauna a masallaci amma wasu suka ce nan da shi da sauran musulmi duk ɗaya ne ba daidai ba ne wanda yake cikin janaba ya zauna a masallaci shi ne wafi ibadati musulmi fil masjid bil janaba khilaf akwai sabani a cikin halaccin zaman sa a cikin masallaci da janaba وأبيح له أخذ الطعام والشراب من مالكهما المحتاج إليهما an halatta manzon Allah ya karba abinci ko abin sha daga wanda ya mallaki abincin ko abin sha إذا ko da shi wanda yake yana da abincin ko abin shan yana bukata ya zuwa abincinsa ko abin shansa idan ha taja idan dai manzo Allah yana bukata idan dai yana bukata alaihi salatu wassalam
إليهما in zuwa gare su ويجب على سائر على على سائر بذل من بذل afdalu lahu wajibi ne akan mai abincin in manzon Allah ya bukata ya dau abincin ya bashi ya ba manzon Allah ko da shi yana bukata wasu yanatu Ko mai abin sha.
salatu wassalam Har wajibi ne ya shi mai abincin ko mai abin shan ya kyale ran manzo alaihi salatu wassalam bi muhujjatihi da ransa wa ibadati tis'in nisbatin haka nan ko manzon Allah an halatta masa auren mata tara lokaci daya wa iqadu nikahihi bi lafzil hibati haka nan ya an halatta masa kulluwa aurensa da lafazin kyauta yana da dama ya daura aure da lafazin kyauta wajen shafi'awa suka ce banda manzon Allah ba wanda yake da dama ya daura aure da lafazin kyauta ko da an hada da ambatan sadaki malikawa suka ce a'a inda yake bai halatta ba ga sauran mutane inda ba a hada da ambatan sadaki ba amma an ambaci sadaki ya halatta ya halatta ka ce da wani na baka yata a kan sadaki kaza in ya ce ya amsa aure ya kuru amma wajen har- a shafi'awa suka ce a na baka ba daidai ba ne sai dai na aura ma na aura ma
wa iqadu nikahihi yana da keɓe-keɓe don manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuruwa aurensa ko da ba wali wa fi halatil wala shuhudin ko shaidu wa fi halatul irami yana iya aure a halin harama da hajji ala sahihi ko umra a bisa zancen da ya fi inganci wa idza ragiba fi nikahi imra'atin idan ya kwaɗayi ya zo ya auri mace wadda ba ta da miji lazima hal ijabatu lahu wajibi ne ta amsa masa wa yahrumu ala ghairihi khutbati hibbatu a kuma waninsa ita zai nemi auren wannan matar haramun ne ya zama haramun
wa lazima talaqu margubatihi da a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai so ya auri wata mace matar da yake tana da miji sai a ce wajibi ne mijin ya sake ta wajibi ne mijin ya sake ta
wa min khasa'isi yana da keɓance keɓance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ta keɓanta da shi min alkaramati daga girmamawa anna azwajahu cewa matayensa wanda yake an karɓi ransa ya mutu ya basu muharramatun ala an ghairihi abadan.
haramta su ga waninsu har abada wa ma kana lakum an tuzu rasulallahi wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada inna zalikum kana inda lahi azima
wa fi man faraqaha awjuhum amma da a ce manzo Allah zai auri mace kuma sai ya rabu da ita ya sake ta to wannan matar haramun ne wani ya aure ta ko ko ita bata haramta ba akwai fusaku a masabar shafiyawa akwai fuska cewa haramun ne akwai fuska cewa ba haramun ba asawha at-tahrim akwai fuskar cewa in ta yi duhuli sannan ne ya haramta amma ba ta yi duhuli ba ba haramta Wannan- a fuskar da tafi inganci shine haramtawa wa anna azwajahu ummahatul yana daga abin da aka mu'minin kibanci manzo Allah da shi cewa matayensa iyaye ne ga mummune wa annahunna afdalu cewa matayen manzo mata Allah sun fi waninsu daga mata
waju ila sawabuhunna wa iqabuhunna bi ifaini an sanya ladan da za a ba su ko azabar da za a yi musu in sun yi ba daidai ba abin ninkawa in sun yi abin da yake daidai ladan da za a ba su a ninkin yadda za a ba wani ne in sun yi abin da yake mummuna azabar da za a yi musu ninkin wanda za a yi wa wani ne Eh, rutiha ajraha marratayn wa man yaqnutu minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nutiha ajraha marratayn
wa annahu khatamun nabiyyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ya sallam ce annabawa shugaban manzanni wa khairu khalqillahi yayyan azwajuhum halitta Allah gaba daya wa ummatu al'umma na Allah ta kowace al'umma wa hiya ma'sumatun ba a ita al'umma na ba kiyayewa ce daga a ce ta haɗa kai bisa bata ko da wasu za su yi batan to za a samu waɗanda su ba ruwansu da bata
wa ashabu khairul quruni sabon manzo Allah su ne fiyayyen tsare ku wa ju'ilat hasanatu ummatihi ala abafin min ashiratin ila sabi mi'atin an sanya kyakkyawan aiki na al'ummarsa cewa abin ninkawa ne ko tun daga ninki goma har zuwa ninki ɗari bakwai sayyi'atihim bi misliha a munanan ayyukansu su ma dai kamar haka
ومن هم بحسنة wanda ya nufi kyakkyawar aiki bai aikata ba فله أجر واحد za a ba shi lada ɗaya ومن هم بالسيئة wanda ya nufi mummunan فلها aiki ko ya zama bai aikata ba لم يكتب عليه ba شيء za a rubuta masa komai ba
وشريعته shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin karfafawa ce ناسخة لجميع ta shafe الشرائع dukkan shari'o'in da suka gabata وكتابه مع littafin Allah Qur'ani littafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine Qur'ani abin kiyayewa ne daga sauyawa da jirkitawa وهو وهو حجة hujja ne على a kan بعد mutane وفاته bayan wafatin manzo sallallahu alaihi wasallam wa mu'jizatul anbiya salawatullahi wa salamu mu'ujizozin annabawa da tsintsiran ubangiji da gaisuwarsa ta amincinsa ta bata gare su gaba daya qarabat bihi ta kare da karewar zamanin su wan karat mu'jizatu kulli nabiyyin bin qirahu wa ma li hadhan qirahu wani sarabin ru'ubi an masu taimaki manzo sallallahu alaihi wasallam ya robe da firgici tafiyar wata guda duk inda manzo Allah ya nufa da yaki kafiran wajen tafiyar wata guda daga inda annabi yake sai su ji gaban su yana faduwa
waje ilata lawul arzun nasu an sanya kasa masallaci gare shi mai tsarkakewa wa wahi ilata lawul gana'in an halatta masa ganima wa wuɗiyar shafa'ata an ba shi wa ceto makamar da mahaifata matsayi abin yabo wa ursulalin nasi kafatan an aiko shi ga mutane gaba daya wa wasu kuma an sanaka illa ka fatalin nasu
wa huwa sayyidu walad adam shi ne shugaban ɗiyan annabi adam azma'iyin gaba daya wa wal shafi shi ne farko wanda zai ceto shi ne farko wanda za a karbi cetonsa wa wal man yaqra shi ne farko wanda zai kwankwasa ƙofar aljanna wa aksarul anbiya ya fi kowane annabi yawan mabiya wa wuɗiyar jawabi an ba shi matattaran kalmomi kalmomi gajeru amma kuma ya zama ma'anonin na da yawa wasu koko ummati fi sauran da salati al'umma ke yi a cikin sallah Fil mala'ika.
kamar sauran mala'iku ne
na'am Wa- wa wato ba su ummatu za a sha al'ummarsa suna masu haske a mai yi wa suka ne daga gurbin alwala wata nama ainihu kuma cewa idanunsa ne ke bacci amma zuciyarsa ba ta bacci wayara man wara Mm, yana ganin wanda yake bayansa kama yara man kamar amama yadda yake ganin wanda yake gabansa wala yahillu li ahadin an yarfa'a sautahu fawqa sautihi ba daidai ba ne wani kowaye shi ya ce zai daga muryarsa burbushin muryar manzan Allah wala yunadiyahu bismihi kada ya ce zai kiransa da sunansa ya ce zai kira manzan Allah da sunansa wa yukhadibuhu al-musalli bi mai salati ga manzo ya ganga magana da manzan Allah da fadansa fadinsa assalamu alaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh walau khadaba adamiyan gairahu da a ce mutum yana sallah zai magana da wani mutum ba manzan Allah ba da sallarsa sai ta baci amma shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama malamai da yawa sun inganta cewa wato dan yi magana da wani a sallah wanda aka yi magana da shi ya an samu manzo to sallar shi wanda yake sallar ba ta baci ba
wa yalzamu al-musalli idza da'ahu an yujibahu fi salati ya ya zama dole akan mai sallah idan manzan Allah ya kira mai sallar alhali yana cikin sallar ya amsa kiran manzo wa yuwaffiya salata ya karasa sallah kuma bayan ya je ya gama abin da manzan Allah ya sa shi ya zo ya karasa sallar tasa wadda ya fara ba ta ɓaci ba
wa illa idan ko bai amsa ba ta ɗuru salatu sai sallarta sa ta ɓaci sai sallarsa ta ɓaci wa kana bawluhu wa damuhu ƙorin la manzo yarayni sallallahu alaihi wasallam da jininsa sun kasance tsarkaka wa yatabarraku an-nasu bi mutane suna neman albarka da kakinsa wa sha'arihi da kuma gashinsa da kuma gashinsa وكان الحسن sai da والحسن hassan da sai na hussein jikokin manzala suna kuka wata ran don kishirwa فأعطاه ما sai ya لسانه fito masu da harshensa فمساه suka tsotsi nonon سكت shi kenan sai suka shiru ya zama abin da suka sha wato suka samu a harshen nan na manzon allah sallallahu alaihi wasallama ka- kamar nono ne ko kamar ruwa ne ya wadatar da su daga kishirwa ɗalin da sai ta shekarar lahadi ya to in ya so allah ya kai mu gobe sai ya ƙarasa littafin ko
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح